لله الذي يستحق والعاقبة للمتقين والعاقبة للمؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis ashirin da biyar ga watan jima'a da ula shekara da dubu ɗaya da dubu ɗaya da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 27 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya idan ba manta ba watan da ya wuce mun ji darasi na 57 za mu tashi darasi na 58 a wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz na babban malami المرحوم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى عند مثله cikin babin ma ya harumu inda al-kubur abubuwan da suka haramta yayin da aka je makabarta ko yayin zuwa kabari su muke tattaunawa yau za mu tafi alƙawlu sani shafi na ɗari biyu da sittin da uku muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana kuma kamar da muka sani ɗaya daga cikin hikima na bibiyar wannan littafi mai albarka domin yin tanadi kyakkyawan tanadi ga gurin da ya zama wajibi sai an je za ku ga abin da ya shafi aure da makabarta ko mutuwa da an bari al'adu sun mamaye shi za ke wasu ma wasu wuraren gwara ma mu nan da muke wajen badala wasu ana abubuwan su ana samun canji da yawa amma mutum ya je makabartu na cikin badala zai ga wasu abubuwan sai kai ta mamaki kai ta mamaki abubuwa to saboda haka abin da ya janyo shi ne nisa da aka yi da karantarwa amma karantarwa ta yau da gobe da take sa a ajiye kalta annan a koma kan addini abin da addini ya riga ya tsora mali yake alƙawlus tarihi magana ta biyu an abi ta'idi wa huwa al-khudri an karbo daga Abu Ta'id al-Khudri Sa'd bin Malik bin Sinan kenan yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam na an yubna 'ala al-qabr annabi kira da in Allah tabbata gare shi yayi hani da ayi gini akan kabari ibn Majah ya fitar da yi da sanadi rijaluhu jami'a rijalus sahih gaba dai mazajen da suka rawaito hadisin na isnadin mazaje ne na bukari illa annahu munqadi'a sai dai akwai inqidai karewar tantin a cikin tsarin da aka tawa akwai lambar da ta tsinke fakar qala al-busiri imam al-busiri ne hadisi ba mai waka ba yawa ya fada fi zawai a cikin majma'i zawai yana cewa rijaluhu thiqatun mazajen duk suka ne amintattu ne illa annahu munqati' sai dai an samu gibi al-qasim bin mukhayra lam yasma' min abi sa'id ya al-qasim dan mukhayra da yi daga abu sa'id al-kudri ba kullu sai nace fa qawlu sindi imamu sindi a cikin hasiya da yawa ta ibnu majah wa fi zawaid da kuma cikin zawaid isnadu sahihun yace isnadin sa yana da kyau na'am ce isnadinsa mai kyau ne ke wahamu kuskure shi ne wahami a ce wani ya samu wahami ya yi kuskure ke lahiri ne manhuwa mana da wani yake wanzan daga ina yake ba shi wannan wahamin daga ina ya samu warawawa abu ya ala bi lafzin sahibul musnad abu ya ala ya rawaito shi da lafazin cewa na nabiyullahi an yubna ala al-qubur annabin Allah ya yi hani a yin gini akan kaburbura aw yuqada alaiha ko a zauna a kai mutum yaje ya samu guri kawai saboda an yi wurin lika a gefe ka zauna a gefe ko kuma a babu ma bulodin kawai zama kai aw yusalla alaiha ko ai salla akan kabari shi da aka gado wannan masallacin da aka yi aidan kabari a cikin hauka ɗayan biyu ne ko dai a rushe masallacin gurin ya ci gaba da zama a makabarta ko kuma a ɗauke kabarin daga gurin a mai da shi makabarta shine kaida shi ɗauke kabari a mai da shi wani guri ba abu ne sabo ba ana ba da labarin mun biya da ku in za ku tuna shekara kamar shida bakwai baya a cikin rijal wani sa haula rasul da muka zo kan abdullahi bin haram da amru bin jamu ai an yi bayanin cewa da ana bayanin bayan allah lokacin da sai na muawiya ya zo za a yi hanyar famfo ai zai wuce ta makabarta baki'a ita take a da cewa da Uhud da ta zo za ta wuce ta nan sai ya zamto dole sai ta taba kaburbura sai na Muawiya yace a kwakule kaburbura a mai da su can cikin mutane a yi hanyar makabarta ta wuce da hanyar ruwa kai garin haka an zuwa na haka da aka haƙo Abdullahi bin Haram baban Jabiru da shi da amininsa Amr bin Jamu Amr bin Jamu gurguri amma da za a yaƙi Uhud ya ce shi ma sai yaƙi kuma aka yi masa shahada to shi ne da aka hako Abdullahi bin Haram bayan shekara arba'in da shida garin ɗauko shi aka ɗage hannunsa hannunsa ya ɗora a nan a yaƙin an harbe shi a kirji da aka ɗage hannunsa sai da jini ya tsatsuwa idan kana neman auliya wallahi wayannan su ne auliya wallahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ko cewa ba sai ba wayannan su ne auliya rahman yauwa saboda haka bayan shekara arba'in da shidan nan sai da shi ne ya tsattuwa to shi ne ma da yake gaya mana nan yake alal haita bi bi bajma zawai wa rijaluhu tikat mazajen ingantattu ne duka su amintattu ne na ka ce wa na tika ko shi ne mai jamamu bakti wal adala da an ce wa na tika ne ana nufin akwai cikakkiyar hadda kuma adali shine tika yauwa ثم وقعت وقفت على اسناده في مسند ابي على yace sannan na tsaya akan isnadin sa musnad abi ala bai la huwa min tariq al-qasim bin mukhayma mukhayyira nafsu yace ina duba sai naga ta hanyar al-qasim bin mukhayyira ne akan kansa lakin badali Allah waje halilin kida alladhi da zama bil busiri yace sai bayyana a gare ni cewa ba wata hanya da Imam al-Bukhari yake cewa akwai inkida yake ni baka inkida yin ba da ba ka ilimi yake in kai iya iya wa ko wani sai zo dora haka ilimi yake an gane ku to shi ne yake cewa fa inna musnadahu qawlu ibnu wa'id domin madogarar da ita ce magana ibnu wa'id ya ibnu wa'id lam nasma annahu jami'a min adin min al-sahaba yace ban ji cewa ya ji daga ɗaya cikin sahabbai ba wa kad zakara lahu fi tahdid ya ga cikin tahdid tahdid na imamu tahdid ruwaya da hadith an ibn amr ruwaya daga abdullah dan amr dan wa abu sa'id wa bi umama al-bayi wa annahu ta'ala aisha ya tabbaina da aisha wa sunnatu wafatihi yu'ayyidu dhalik sanatu ne ba shadda wa sanatu wafatihi yu'ayyidu dhalik shekarar wafatin da ya yi mutuwarsa tana karfafar haka faraji abu ya ce ka koma can ka karanta asadis na uku an abi an abi da hayyat al-asadi kala kala ni ali bin abi dalib sai na ali bin abi dalib ya ce da ni ala wa tuka ala ma wa aka ni alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na ali ya ce ni kin bana aike ka akan abinda ni ma annabi ya aike ni akan sa ba sai na ali ya ga almajirin sa ba na aika ka irin aikin da annabi ya yi mun ba lokacin yana kalifa sai ce Allah ta da timsalan yace na aika ka tafaf dari kaza kada ka bar wani duk mutum mutumin da ka gani wa fi riwayatin surata duk wani hoto da ka gani fi baiti a wani gida illa da wata hu ba sai ka shafe ka rubuce shi kawai wala kabarin haka duk kabarin da ka gani mukriban an yi ke tozo illa ka wai da ba ji sai ka dai da ya koma kibran ka mu dai kawai yadda ake kaga ana kallo kasar nan yayi ba tsarin sunna bane ba tsarin sunna bane aka rajahu muslim wa abu daud ga jiran ya kawo wayannan sun fitar da shi wala hu fi musnad tahadi shi rakam shi ma ya kawo kana shaukani rahimahullahu ta'ala a daidai ne imamu shaukani Allah ya madaukakin sarki ya masa rahama ya faɗa a cikin shari'i hadal hadis a shari'in wannan hadisin yana cewa fihi a ce akwai cewa anna sunnata lallai abin da yake a sunna anna al-qabr la yurfa'u raf'an kabira kabari ba a daga shi dagawa babba min gairi farkin baina man kana fadilan wa man kana gaira fadilin ba tare da bambanci wa tsakanin mai falala da wanda bai da falala ka san kaje makawartu ko irin su dan dodo din nan su abbatu an kaje za ga wanda kaga ya fitulu in ba su da yawa bane wai babban mutum ne eh sai ayi daga ga an lodo makasa yawwa sai sai sai to babu wani bambanci wa zahiru abin da yake a zahiri shine an rafa al-quburi ziyadatan ala al-qadr al-ma'dud bi muharram abin da yake a fili shine kaga kabari akan kai kai akan abin da shari'a ta ta ba da izini akai haramun ne shari'a ta ba da izini kibra kamu dai kawai wa kad tara bi dalika ashabu ahmad daliban imamu ahmad sun fito da haka a fili wa jama'atu da wasu jama'a da yawa wa shafi'i imamu shafi'i ma yayi wannan magana ya ce kada a wuce kada kabari ya wuce shibran wa malik aka imamu malik qala sayyidi wa man rafa'a al-qubura wa min rafi'i al-quburi haddathil dhat al-hadith dukhulan awwaliyan yana da cikin daga kabari abin da zai shiga cikin daga kabari wato shiga ta farko shine yace al-qububu kubbobi da ake yi kun gane wannan dan todiyar da masallaci to akwai kaburburan da an kaji kaga in kaji mutum yaje Syria Iran Iraki wayannan kasu garuruwan kaji zaka sha mamu irin wannan abubuwan da ake faɗa zaka je ka tare da kabari an yi man gini yadda ka san masallaci an yi man kubba yadda ake sa kubba wannan abu mai mai ta a sama sauraruwa memun a jiki shi ma haka za a yi a kabarin a dora to shi ne shi ne wasu suka je ziyara ta irin garuruwan suka gano sai mutum ya zo nan ma ya kawo bayan cewa wannan lokacin sai imamu shaukani a garuruwan da suke suka yaƙi abin suka ce ba daidai ba ne ta kawo sunan annabi ne to sai ya ce kare ya ce malam ya wal mashahidul ma'mura alal qubur da abubuwan da suke waɗanda ake rayawa abubuwan da zaka gani a fili waɗanda ake rayawa na kayan ado an gane a rika sa su akan kabari shine kamar irin su mabul sunna fitarazu abubuwa da zaka gani abubuwa da za a sa a gida a ado da shi to za a kawo kabari alhali ko gyaran ciyawa da ake a makabarta ana yi ne ba dan na kabarin ba sai dan wanda za su domin shi ne bai da wannan abin da zai dace abin da yake cikin kawari shine yake shi kawai gyaran hanya da waye fitila yadda za ku zo nan gaba mu ji ba a sa ta dan mamata haka za ku fitila dan mamata ya zama haramun sai dai dan wanda za su yi ko security yau wata mu da masu zuwa su kwakule wani abu ko su zuwa su jaye jaye ko su zubar da baya dan su ake dawa masu wucewa ko masu kula da gurin amma ba dan na kwanta cikin shine zai da ita in ka gawo budurtulu gaba ɗaya ka za a makamata ina ruwan na kwanta da ita bai ma san ka zaɓa wallahi don ba abin da zai da ita hasken da yake nema na kabari ne ba na waje ba shi kuma hasken kabari a waje ake nemo ba daga waje za ku kai masa ciki ba yawwa amin ya Allah to shi ne ma da yake cewa sai ma da yake wa aizan har yau huwa min ittiqadil quburi masajida yana daga rukun kaburbura a wajen masallatai wa qalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ila zalika ma sai yaji shi kuma rukun wato kaburbura a wajen masallatai kamar da za ka gani a waɗannan makabartun kaje kaga an sa shimfiɗa akwai inda kaga an sa kusa da kabarin an yi tayi kuma an sa da tuma mai ziyara in ya zo ya sallah sai ya zauna ya addu'o'i sai biyu ko ya roki na kabarin ko kuma ya fage da na kabarin ya roki Allah wanda duk mun biya sa a baya cewa haramun sai da gaske shirka ne sai kuma wasila ce ila shirki yawa na'am wato na'am to jino ma ne yake wa kam kadina ja an da bibi abniyatul qubur nawa nawa ne wanda suka shiga wajen kawata gine-ginen kaburbura da za ta gani ana kawata su wata hadiniha da kyautata su min mafasida yubka la islam an gane ko wato yana da rikin farnoni wanda ya kamata wato musulunci ya kuka a kan wanda ya damu da musulunci ya kuka a kan irin wayannan farnonin wannan gurin da kaje kai lailaye su binci gwara ka nemi makocin ka kaba ke ce dawa da wannan jararu din da kai ko tayi da kasa gwara ka samu makocin ka waje ce dawa sai za ka samu lada wannan ku tuhuma ka ake addini da ya kamata a kuka yukala al-islam min aqidi jahalati laha yana ɗaya daga cikin wannan din shine kudin cewar jahilai akan wayancan ayyukan ka aqidi al-kuffar al-asnam kamar yadda kafirai suke kudin cewa ga gumakan fa guma zalika kuma hakan ya girmama ba fa zannu annaha qadiyatu ala jalbin nafsi masu zuwa irin kaburburan nan suna tsammanin cewa wannan wato ana qadiratun ala jalbin nafi na kabari wato ko kabarin yana da ikon janyo mutum wani amfani wajen izarari da kuma kore wata cuta wani abu da zai cutar da kai kawai kina kabari sai kawai ya yayi ba fajaluha maqsidan li talabi qada'il hawa'i wasu kuma sun maida kaburbura wato wata manufa dan neman wato bukatu wa marja'an lil jahil maqali kuma makoma ce ga cin nasarar ababen da kake nema a rayuwa wani yana neman aiki sai da gurin na kawai ya tambaye rajai ba shi da lafiya ya je roki na kabari bayan shi wannan da ya mutu a kabarin sai da shekara uku a kwance ne yana da rashin lafiya shi zai ba kansa lafiya ba kai kuma yanzu kake so ya baka bayan kuma ya riga ya mutu abin da kai sun san da yana raye shekara ta uku ne ji akwai ko biye da haka ko kuma ba ma shekara haka ba a shi ma da rashin lafiyar ya mu shi bai tsara kansa ba kuma wanda kake so kai ma ya ba duk wannan ana so ne ka tabbatar wa Allah ikon sa saboda Allah baya so ka hada shi da kowa wajen abin da yake akwai wato martabar sa yawa fa idza kila lahu ba da zalik in masu zuwa wannan kabarin wani da aka ce da su nan ne kuwa dauke da kalle shi ne ma da yake cewa malam wa ta'alu min ma yas'aluhu al-ibadu min rabbi kaga suna zuwa gurin kaburburan nan suna tambayar su irin abin da ake tambayar Allah sai kake neman haihuwa ne kai ka gurin na kabur Allah zaka tambaya haihuwa annabi zakariya ce rabbi la tazarni farda ko wa anta khairul warithin Allah ya gaya wa kada za ba ka gaya mar ba وشدوا إليها الرحال وشدوا لي أقول شدة أقول شين لا كمر بابو وشدوا إليها لا تشدوا رحالك sannan suka kulla tafiya zuwa ga wannan kaburbura sai mutum ya tafi daga nan kar ka dawo daga ruwa daga nan ya tafi sakkwato eh idan mutum ya tawo zuwa nan zai gane karatun nan da kyau duk abubuwan misalan da su dan bodiyo suka rika yi shi kansa dan bodiyar da su mala albani suka rika kawo akan bidiyo in kaburbura wallahi in ka je da kwata zaka ga ko da suna nan sun zauna a gefe kawai abubuwan ke game da gurin gurin neman kuɗi eh sai ka biya ka sai har wata dawa ake biya wanda za a je a abubuwan iri iri in ka lalle a wajen wannan jerar lumine ne ka kaya a nan komai za ka gani wannan da za ka shiga ka yi muwa ki za mu kai muka gane wa idan da abin da ake aje ka ga mutum yana roƙon na kabari yana ya ba ki haihuwa ba ki shekara ta goma bai haihuwa da abubuwan da ake faɗa ba wai abu ne ya ci faɗa ba duk ane na abubuwan su ne ba a zo mutum ya mutu da koma zuwa ga Allah yana son domin ka ɗauke matsayin Allah ka ba wa ɗan adam shine kuma abin da ba shine illa idan ya kamar shi ne ya yaki abin ba to kaga wannan shi ko ma ya sani shi wanda ya karanta addini ya san dan fodiyo ya yaki wannan abubuwa to saboda haka aka yi Allah bai tambaye shi kamar annabi Ibrahim annabi da ai ya yaki cewa a ce shi Allah ne ko dan Allah ko saboda haka illan shi ne zanto amma kana goyen baya idan aka yi taruta ba ihu bayan ka mutu in dai san da kana rayi kana goyen baya sai amma azaba amma idan kana hanawa ba kai dalili ba dan amma ihu ba abinda Allah zai ba ayyuan nan dan jali jali kowa warai ko ai duk mutane sun yadda cewa ba addini yake karantawa ko ba wani mai hankali da yake cewa a taga zuci malamin addini yawwa ka san kawai wani abu yake yi da talakanci yawwa amma ba koyar da addini yake koyar da addini daban wannan wasan daban wasa ne kawai yadda su me sunan zuwa nan comedians din suke zuwa su yi su zama followers su ma ka suke yanzu eh in suka suka yi suka cika account din nan sai a koma wani shi kenan kawai to shi ne malai yake gaya mana anan to dai yake wajaddu ilaiha ri'al wa tamassahu rika zuwa suna shafar su duk wanda Allah ya ba ikon zuwa tabbato kawai ka je ka gane wa idan wata za su ki rika neman agaji da cikin kawai wa bil jumla adun kudi malai ki annahum lam yad'u shay'an mimma kanat al jahiliya taf'aluhu bil asna adun kule duk wani abu da ka sani ana yi a jahiliya su ba su bace ba suna yi illa ba'alu ba dai da suke fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malai istirja'i wa ma hada al munkaru shari'a tare da wannan abin kin mai muni wal kufri wal kufri al fadhi'a da kuma wannan kafircin wanda yake bai ban tsoro bai furgiti da ban tsoro shi ne alfaziya kima ne ke la najidu man yakdabu lillah ba ma samu wanda suke fushi dan an saba wa Allah wani yana gani ana kiran wani Allah amma bai damu ba da Allah yake wa yakdabu lillahi huwa min alai wa yakdabu lillahi wa yarda lahu in za ka yi fushi kai fushi dan Allah me yake nufi da Allah an taba Allah ran kai ba shi abin da yake wa yazaru mutum yayi kifi kuma hamiyatan lidinil hanif dan goyen bayan addini ne kake la aliman yace zaka samu ba mai fuji akan haka ba malami ba wala muta aliman ba dalibai ba duk an fuji sai a sako wayannan makini dan kuma a ta dariya sun saba Allah sun fice kan dokokin Allah kuma mai kwarance ba sai kuma a ta dariya ko da haka yariyar ta nuna cewa ba laifi akai yawa an fahimta da kyau ko kamata ya ka nuna lallai an zaba wa Allah kuma ba daidai bane dariya ba za a hana ka ba kai amma dai kai da sabo ne yawa wala amira haka ba wani jago shugaba wala waziran ko waziri wala malikan ko wani sarki da suka damu da irin wayannan abubuwan gashi na ana yi a tabbatar daga ba wani gwamna da yanzu yace wannan abin da ake ba daidai bane wani sarki ya wuce yace wannan abin ba ba daidai kawai amma da gurin ba komai kowa ya zo haka zai dora wa qad tawarada ilaina min al akhbar ma la yashku fi yace labarai da ba za a kokonto akan su ba sun zo sun kaddaro zuwa gare shi cewa ma la yashku ma wanda ba za a kokonto akan su ba an ta kasiran min haula al kuburiyin mafiya yawan waɗannan masu bauta a kaburbura أو أكثر قوة في يوم إذا توجهت توجهت عليه يمين من جهة خصمه فرقوا جناه إذا الرجمة تقول له تكامن كده أبو كير الرجمة haka ce joyaran ce haka bujiro da rantsuwa halaba billahi fajira ya yi zai rantsi da Allah akan kariya irin kuburiyun din nan zai iya rantsuwa da Allah akan kariya bai da kila lahu ba'da zalik bayan ya rantsi da Allah akan kariya aka ce da shi to eh liddi ke kika wa mu'taqadika al-waliy al-fulani to karanta da jeyinka wanda kai da waliyi ne wanda yake cikin kabarin nan to karanta da shi saboda yake yake zuwa ya roke shi abubuwa ya girmama shi kala asaba sai daura harshen sa shine kala asaba sai kare bakin sa wata lakka sai ja da baya wa aba yaki wa tarafa bil haqqi ya faɗi gaskiya da ya rantsa da wannan kabarin saboda yana yin tunanin zai mai wani abu bare rantsi da Allah akan ƙarya ya yi zai rantsi da Allah akan ƙarya da ya rantsi da lissin kawai domin lissin kawai a gurin sa shi zai mata tasiri ba Allah ba wa hada min abyan al-adillah bidalla wannan yana daga cikin mafi bayyanar dalilai da suka bayyana karara ala anna shirkahu lallai shirkar su kadi balaga fauka shirkin musulmi o man kala kai ta kai ta wuce shirkan wanda yake innahu ta'ala kaniyat min irin wannan shirka ta bi shirkan wanda yake cewa Allah ɗaya ne ne ko kuma au salisu talata ɗayan uku na karkabar alladina qalu inna allaha salisu talata to shirka su ta buwa yanda wa ya ulama addini ya ku malaman addini wa ya mulukal muslimin ya ku sarakunan musulmai ayyu rizqin lil islam ashaddu min al kufri wannan laifi ne a musulunci da ya fi kafirci girma wa ayyu bala'i li hadha dini azaru alayhi li ibadati ghayrillah wanda bala'i ne a wannan addinin da ya fi cutarwa fiye da bauta a wani Allah a gaya mana malai ce wa ayyu musibatin yusabu bi al muslimun wata musiba ce da musulmai za su haɗu da ita ta'dilu hadhihi al musiba da daidai da wannan musiba wa ayyu munkari wanda abin ki ne yajibu inkaru da ya wajaba inkarinsa illa ne kun inkaru hada shirku wajiban in ba ai inkarin wannan shirka ta dole ba wani abin ki ne sai ce amma dai laqad asba'ata launa dai ta hayya walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaqta biha abat walakin anta tanfuqu fi ramadi yace laqad asba'ata hakika ta jiyar da launa dai ta hayya ina ma dai masu rai kake gaya wannan wa'azin ka riga ka jiyar da masu rai kake gaya wa yace ka gama kai ka jiyar sai dai walakin la hayata liman tunadi sai dai wanda kake fikira din ba su da rai ba su da rai walau naran nafaqta yace da wuta kake hurawa biya abad da wuta kake hurawa da jin ta huru ta kama hace walakin anta tafuqu fi ramadi sai dai kana ta hura ne a cikin doka abin nufi da wuta kake hurawa da jin ta kama amma matsalar toka kake hura cewa ana ta yin wa'azin ba sa ji abin da yake so ya faɗa ke shine lagada wannan baitin za ku ga da ke yayi in kai wa'azi ka gaggaya mutane suke ciki kana iya janyo ka ce ba da wannan baiti laqad atba'ata launa ne ta hayyan walakin la hayata liman tunani kai ka riga ka jiyar ina ma dai Ibrahim ya rayu kake kira kake wajela walakin la hayata liman tunani sai dai wanda kake ta kira din ba su da rai walau naran da bakka biha aba'at da wuta ce kake hurawa da duk ta huru in ka samu yanzu gawayi ne yawa da garoji guda ɗaya a cikin kai ta hura za ta kama ko amma idan ka samu toka cikin buhu kai ta hura ta ba wuta ko bai za ta huru to shine ga wanda ba ka jin wa'azi Wasu sai nace wani shaukani rahimahullahu ta'ala risalatul latifa imamu shaukani yana da wata risala ai karama nabi'atun bi amfani bi hadal bab a wannan babu asma da ya sanya mata suna da jawr sudur fi ta'rin raf'il qubur sunan littafin kenan karamar risala ce mai kyau cewa jarhu suluk wai wato yalwata kirji fi ta'rin raf'il qubur akan haramcin kada kabari akan ta kawai yayin littafi dokani hada yake madbu'atul bil majmu'atul muniriya har ga an buga shi bini shi wannan littafin azabi na hudu an zuma mata bini shukayyin kala karanta ma fudala bin ubayd ila abdur mun fita tare da fudala dan ubayd zuwa kasar rum rum ita likin wa kana amilan li muawiyah ala darbi ma'aikaci ne leburan sayyidina muawiyah ne ala darbi akan hanya وفي رواية أو رواية جزونا أرض ربن تكون يا قوماوا وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري أكثر الجنة أقوى فضالة بن عبيد متم مدينة فأصيب ابن عم لنا يرودي في أكل حربي wani dan babban a wani guri da ake kiran sa rudi shi wannan rudi sun gaji na ya gaya ma jaziratu ma'rufatun fil bahr al-abyad al-mutawassit wai wata jazira da wani tsibiri ne sananne a babul abiyar white ocean to sai ce almutawassi junubu garbu turkiya can wato yammacin yamma maso kudu na turkiya a wannan a nan gurin da yake to sai ce cewa fa sallah alaihi fadala fadala ya masa sallah wa qama ala hufratihi hatta warau ya tsaya wajen yi masa rabi shine kabari asiri binne alamma sawaina alaihi hufratahu qala yayin da muka daidaita masa kabarin nasa mun gaba zuba kasa sai yake akhifu anhu ku dan rage maka ka ku rage mata yi tudu wa bi wa bi riwayat ukhra wa riwayat daban khafifu anhu ku rage tudin kasa ba yanzu ba mu da ake tattarowa ko a kare mata tudin ku rage fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya'muruna bi da su yake kubur domin annabi yana umartar madadidi ta kawai hadisi da daga akaje wa Ahmad gaji na ya kawo ruwayat muslim sami da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul tawqu burakum bil ardi naji annabi alaihi salatu wasallam yana cewa ku dai da kaburburan ku da kasa ba ana nufin su zama fulat ba a'a ya zama dai kuburan kawai kamar da zamu ji nan gaba kamu dai kawai wa fi sanadi ibn lahiya sai dai ibn lahiya din nan ko da ji yau wai ji yan jigo a sanadi ya bata tafiya wa huwa sayyidul hifzi bai da hadda ba ya rike komai an gane ko yawwa wala hudu rukun wa albab yana da hanyoyi amma da lafazai daban-daban في موجب الطبراني الكبير وأما الحديث المشهور على الألسنة بلفظ كان القبور الدوارث akwai hadisi da yake da yawo musamman a garuruwa da ake cewa khairul quburi dawaris wabiya alkhairin kaburbura sune wanda suka zama fulani fala asla lahu fi shay'in min kutubi sunnah wannan bai da asali a ko da cikin littattafan sunna ko ɗaya bai da asali khairul quburi ad-dawaris in ka rike wannan ka je garuruwan zaka ji da rike shi kamar fatiha huwa bi zahiri munkaru abin yi hadisi ne munkari ne anna al-qabra la yanbaji an yudrasa domin kabari bai kamata a mai da shi filan ba bal yanbaji an yazallu ko an yazalla zahiran marfu'an bari wannan magana ya kamata ya zanto abin yi marfu'an an al-abdi an dago shi daga barin kasa kada da kibirin gwargwadon kamu daya gaba da baka kamar yadda ya gabata li yurafa domin a gane shi farisana a kiyaye wala yuhada kar aulakantar da kabar in ya zama fulan ai sai a rika balla gurin ko ba ka bane yawa wa yuzara sana a rika kai ziyara domin ziyara kabari ya halatta kawai roƙon su ne na kabarin aka hana amma ya halatta tayin tayin ka kai ziyara gurin dan uwanka ko mai ko ko mai ya wala yujara kuma in ya zama duba a ganin sa ai za za a yi sai a kaurace mu to da haka ba a so a kaurace wa mamata kuma wajen ziyara mali yace thumma inna zahira sannan abin da yake a fili ina hadisi fadala na hadisin fadala shine kana ya'muru na bi taswiyatil qubur ya kasance yana umartar mu da mu daidaita kaburbura taswiyatu habil ardi mu daidaita shi da kasa ya yi salatul fa'u ila kan tin da za a daga su take ba kai ba irin nan da ake yi a gini wa hada zahiru gairu muradin kada wannan ba baki ake nufi ba yanki ana nufin kawai a kaza a a bi dalili anna sunnata arafa qadra kibrin domin abin da yazo a sunna shine a daga kabari gurgurdan kabu daya kama maratul ijaratu ilayhi sabiqan kamar da ijara nuni yayi nuna aka samu nuni aka aka wato a baya wa yu'ayyidu hadha min al-hadith nafsi qawli fadalata kafigu abin da yake karfafa haka shine da badalati yake cewa kafigu ku rage ayi turaba ku rage kasar kalam ya amur bi izalati turab ba ce wai ku baje kasar ba ce wai ku rage bi izalati turabati anhu bil kulliya ba ce wai a rage ta gaba ɗaya ba wanda hada fasarahu al ulama da haka malamai suka fassara sai yace unzur al mirqat ka duba al mirqat al kamis radiyallahu qala muawiya radiyallahu anhu inna taswiyatal quburi min as-sunnah dole ta kawai yana tsaye da cikin sunna wa qad rafa'at al-yahud wa an-nasara fala tashabbahu bihi ba su ko yahudi da nasara kabarin su tiri yake dauka za ka yi jiwa ka bunni aka kaburburan suke har kawo kasa ake har kalo da sai ya dago yadda kana ne zawa za ka hango ga kabarin to annabi yace karku kamar jeje ne yaro معاوية يجي كركو كما تجين يا رب دبراني في المعجم الكبير الثالث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أحدكم على القبر على جبرة كيف يجي زورا أكن دروشي فدارك ثيابه كبابه يقولي فتجلس إلى جلده هل يجي دروشي يتبع مرفاتك كيف له من أن يجلس shi ba da kai ya gare shi da ya zauna akan kabari wa bi riwayatin ya da ko ya taka ala kabarin ya taka kabari da mutum ya taka kabari shi za a zo wasu na magana cewa nan fa kaburbura ne wala a kula da nan ba daidai bane da gangan ka rika taka kaburbura ba daidai bane to da haka hanyar da aka yi za a gudun ake so ku bi kada a zo a ta taka kaburbura wasu kaga suna ta tsallaka wannan taka da ake yi ke sa ya rika kukkurmewa hanyar da za a bi duk yau ku yi hakuri a bayan ba ba daidai bane a ci taka kaburbura to kun ji abin da annabi ya ce daga taka kabari gwara garwaji ya zo ya huda ba kaya ya kona ba fata shi ya fara kai ya gare ka a ne mutum a tarihi na bakwai an hukumar da dina hanyar radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعم فيها على جمرة أو سيف إن تبيع أكن كروشي أو سيف كو أكن واتو كيف تكوبي أو أقصب لا علي برجلي ko in daure in dinke takalmina da kafata kun ga abin da ake nufi yawa takalmin a malle ji a cikin kafa ka dau dinke shi da bilo yace kai wannan a haqqu ilayya min al amshi ala qabri muslim ya ba alkai ya gare ni da in tafiya akan kaburburan musulmi da yi wannan gwara a yin wayar abubuwan wa ma ubali a wasa al kuburi قضيت حاجتي aw wata dasuki ko sai ba abin da ya jabe ni a tsakiyar kaburbura ne na biya bukata ta ko ko a tsakiyar kasuwa ne an fahimta da kyau ko a tsakiyar wato kasuwa ne a tsakiyar kaburbura ne na biya bukata ta qadaitu hadati aw wata dasuki ko ko a tsakiyar kasuwa yace ba wanda ya jabe ni kawai abin da nake kallo ne ubin da nayi laifin kawai a tsamin na takwas ana abi marsal al-gadawi kala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah gura masu kallon kaburbura ba ma a cikin magabatar ba kawai a sa kabari a gaba ai sallah sai dai sallar gawar da baka nan ko in mutum ya mutu baka nan ya halatta in ka dawo ka je kai masa sallah amma mutum ya je sallah azhar ko la'asar gaban kabari haramun yauwa sallar da muke magana a nan shine sallar azhar ko magar ko nafila amma sallar gawa ba ka nan aka ya halatta ka je kai mutum aka nuna ba ga kawarin sa ya halatta kai ma sallah kai da baka da ka ga jiran kawai mutum ɗaya baya nan yana Abuja a ce a ce jiran sa duk mutane su wace ba daidai bane rashin fikihu ne fikihun da yayi a kare shi kawai ba da ba ba da yadda ne sai ya turo kudin azabu gurin ba in ya dawo ya zo in kuma shinkafa ce zai iya turo da kuɗin shi ma a biya amma a mutanen nan da za a yi mutum a tara ba daidai ba ne mutum tamanin ɗari duk su tafi wai ana ta jira ko bai samu jirgi ba shi kuma wannan annabi ya ce asiri ya wajen jinaza ko bin janaza duk annabi ya faɗa ku yi saurin gaggawa kai mutum ya mutu to amma sai a ce wani ake jira shi kaɗai shi ma da bidiyon sai ka ba da umarni ka ce a kai mutum kawai in ka dawo sai ka je kabarin da kanka kai masa sallah domin abin da ne za ka yi in ka zo din ma ne za ka yi masa dawo da shi za ka yi me za ka yi masa to idan ka iya mar ma'aji kana san za ka iya yi kuma ka zo sallah ma da kake kwadayin da za ka iya zuwa kai masa ya halatta wayannan abubuwa ya kamata wayannan al'adun a kauda su wallahi za ka ji akwai wanda ta zuwa a cikin gari mutane an shiga ba hanya amma saboda mutum daya ko ni ban samu sallar nan ba to wasa ne saboda tin karfi ba azhar ake jira har ba wanda haka mutum da yake jira bai zo ba wai da yayi mutum kullai kuma aba duk wayannan mutanen na ga manyan mutane manyan malamai da sirri wallahi da biya garkai to kaga da fitu sai a tsaya a ce kawai shi ya bada umarni me za ka rumbuna za ka yi turo da kudin rumbuna a ajiye ta kai ba dawo da ransa zaka yi wayannan bayan Allah akwai wanda in ya daga hannu sai ya yi magiya yawa Allah kirari cewa Allah ka yabe ba din laifuffuka sai ya ma laifuffuka Allah zai ke to ta ko ba tabbas wayannan abubuwan ya kamata mu lura da sosai to shi ne ma da yake gaya mana a nan to wala tajidu su alaiha kar ku zauna akan kaburbura a karatu wa muslim wa sahabu sunan as-salata wa ghairihi روى جاهل من حديث ابن عباس أخرجه الصياح المقدسي من الأحاديث المختارة وقد تكلمت على إسناده في تقريب صفة صلاة النبي إذ لي مغنى أكن إسناد ينسى التقريب من يوم صفة صلاة النبي أرغب كنت صفة صلاة النبي أصلي مجلد أكو إيه تري بول wannan da ake biyawa dan kadan aka zakuro ma kuma fi tahdhir sajid yana da littafi tahdhir sajid kima وفي هذه الاحاديث الثلاثه دليل اولا هجن guda uku akwai dalili ala tahrim al-julus wal waqti ala qabr al-muslim akan haramcin zama da taka kabarin musulmi wa huwa madhabu jumhurul ulama shine madhabun mafiya yawan malamai akan su suka tafi alama da kalau shaukani akan abin da shaukani ya ciro a cikin lailul awsar mujalladi na hudu jaji na 57 wa gairu da wani zalakin sai dai akan nawawi wal asqalani anhu al karahata fakat imam nawawi da imam asqalani sun kawo cewa makaruri eh kawai wa huwa nasu imam shafi'i fil um shine magana imam shafi'i a cikin littafin sa al ummu yana da littafi mai kyau a shafi'iyya in kai ba shafi'i kai ba ba shafi'i ba dalibin ilimi ba kada al ummu da al risala ai ba za ka san waye shafi'i ba وكذلك نص الإمام محمد في الآثار أكا إمام محمد يأكاو نسي أشياء الآثار ناسا شادي لا أربعين لجيا على الكراهة فيما شوى مكروهي وقال وهو قول أبي حنيفة كما شيء لما ذهب أعناف نيسي أبو حنيفة ما في قال شادي رحمه الله إمام شادي يجي وأكره وأهل قبري والجلوسة إنها كراهة تاك قبري da zama wani tika alaihi da sijira a cikin sa ta ga wani ya shiga ya gaji sai sijira ta kabar ko akwai da tije sun bi sai su zauna a jingira sai mali yake illa Allah ya jira rajulun kabira ila kabari mai tafi sai dai idan ba hanya mutum bai samu hanya da zai tafi zuwa kabarin matacce da jiji ba wanda ya mutu illa an ya da'a wa hatta ya daga fa zalika mubi'u darura to nan zai ce man darura shi ma kuma ba hawa zai gaba da yayi ba gefe zai rika takawa in ya zama larura malai yace ba arju hina idin an ya da'u insha Allah ta'ala yace a wannan lokacin ina fatan hakan ya wadatar da shi da ya Allah shi ma addu'a ya ma ba yace ma ya ba yawa wa kana ba'du ashabina wasu daga cikin ɗan shafi'iyya ke ce la ba su bil julus alai babu laifi mutum ya zauna a kan kabin wa inna ma nuhi ala julus alai bi tagawwur wai kawai ana gani in za ka yi ba haya ka hau kai amma dan zama ka huta ba komai wale da za inda na ka ba kala bale da a gurin namu ma wannan magana babu ita yake wa in kana riya anu lil mazhabi ai a tagawu duk da cewa mazhaba ta hana a tagawu din fa kanu ya anu mutlakan da jawil mazhabi wanda ba ai mazhaba ba ba su tun hana amma wata mazhaba da ce da aje ba kamar ta aika shi babu ita babu ita alfarmar mamaci an ce yana yadda ake so a alfarmar tashi yana rayu ba zai sake maka shi ba to yayin da yake kwance ma ba haramu ne yasa annabi yake kar a karya hannun mamaci idan ka wai da hannun mamaci ya baka ne to ku wajen kan ni kan da shi zai kare ku kai ku wa Allah ta ku shi da ni mutu ake zuwa a rufe ido a ni kan shi in kuka bai ya baka ne haka to haka za ku kai in an je wato hannun ya baka ne a yi daidai idan an je da yake kiransa kabari sai a jike rayi da hannun zai samu guri haka yake ba shi yanzu muka bada Abdullahi bin Haram hannunsa a bakala nan haka ka binne anan ne sai a miƙa ta hannun ba domin ya tafi da shi da ya Allah harbi na haka da a ayati nan shahada haka annabi yake yadda ka mutu haka zaka tafi in mutum kaje shi haka haka ne tazo wanda ya kaje shi ya riko shi annabi yake salu liba katalani tambaye shi me yasa ya kake jini jinin ka na tsattuwa yana tsattuwa yana fitar da kanshi irin na almiski haka annabi wannan shi to shine ma da yake gaya mana anan yace wa ka anna shafi rahimahullah yushiru ila al-imam malik rahimahullah kai ka ce imam shafi yana ishara ne zuwa ga imam malik innahu qara'a bil muwatta domin ya kawo a cikin muwatta karara bi ta'wil al-mazkur da wannan fassara da aka ambata ولا شك في مدلانه كما بينه النووي بما نقله الحاج باب مكوى ba shi kokonjo wajen bacin magana cewa ya halatta a yi a zauna akan kabari babu makawa kamar da imamu al-hadis imamu nawawi ya kawo kullu zai nake wal karahatu inda ba to ga wani karatu na'am ga wani karatu mai kyau ga ɗaliban ilimi yace karaha a wajen malaman da suka ce makaruri a zauna a kan kawai bari ku jira yake idza ulni kad bayyana tare ma ka take ta kawai to ana da haramun a yaran magabata duk da cewa makaruri ba irin makaruri naka ne yanzu ba kana domin a wannan lokacin daga makaruri sai halal kuje ce wa hada aqrabu ila thawab wannan shi yafi kusa da dindi min alqawli bil karahati fa hasba yace yace fiye da cewa makaruri ne ina tsammani an gane ko wal haqqu li qawli bil tahrim magana gaskiya shine cewa haramun ne ya annahu alladhi yarasu alayya haditha bi hurayra wa uqba domin haditha abu hurayra da uqba bin azib sun zo da haramci akan taka kabari ko zama akai bima bi ma min at-tahrim ashadi saboda abin da yazo nan narko mai tsanani wanda ya da kala jama'atu min ash-shafiyya haka nan wasu daga cikin mutanen jahiliya suka faɗa min hukun nawawi daga cikin su akwai imamu nawawi wa ilayhi dhahaba sar'ani fi subul salam haka imamu sar'ani ya faɗa a cikin bulugul maram subul salam wa mal al-faqih ibn hajar al-haythami fi zawajir haka nan babban malamin nan na fiqh kun san ibn hajar ne ko akwai al-haythami akwai al-haythami yau waje kun kiyaye eh akwai al'askalari ko da yato an ne bayan da yake haifani da haifani kafin ita ta kudewa wasu to saboda haka wanda ibn hajar din me zawajir sahibu zawajir an gane ku akwai azawajir wanda aka yi shi akan manyan manyan zinabai ko kamar yadda muke da alkaba'ir na imam zahabi ko yawa to shi ma akwai azawajir ila annahu kabira cewa ai zama a kan kabari ko taka kabari ma kabira shi ya kawo shi a littafin sa azwajin lima ajarna ilayhi min alwa'i wa'idi shadid saboda abinda muka yi nuni na narko mai tsanani akai walaysa zalika ala sawabi bi ba'id wato dangane da cewa haka daidai ne ba a daidai yake ba me yasa bari mu bada misali na ja babu misali a nan da Allah madaukakin sarki ya ce la taj'al yadaka maglulatan ila ulqika fa taqauda maluman fatura haka dai ta lissafi wala taqrabu zina wala taqtulu an-nafs allati harama Allah wala ta'kulu mal al-yatim ko sannan wala taqrabu al-fawaid ba za hada minha wala taqfu ma laysa laka bihi ilm wala tanfi fil ardi barha haka yaje rizqu gaba ɗaya da gaba sai ce kullu zalika kana tayyuhu 'inda rabbika kina makaruni ce kisan kai makaruni ne to irin wannan makaruni suke ne ai mahruman shine makruhan an fahimta da kyau ko saboda haka wannan yaran suke nufi ba wannan yaran nan muta asiruna ba yaran muta kaddimu ne shine suka ce abu makruhi suna nufin haramu kaga ne yanzu an ce kada a yi kisan kai karka ci biyar maraya karka me yake kiransa kada ku kashe rai sai da da haƙƙi kada ku kusanci zina kada ka yi ba abinda ba ka da ilimi a kansa kada ka yi tafiya kana da takama duk Allah ya rizabo wannan sai ce gaba ɗaya wannan a gurin Allah abubuwa ne makaruhi yanzu mazu da ji sai ai makaruhi shi kuma abin da yake kira makaruhi a yaran fiqhu shi ne a mala ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi abin da in ka bar shi zaka samu lada in kai kuma ba za a yi ba ukuba ba shine makaruhi ko shi kuma wancan ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki wannan kuma ma yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarki haka haramun da halal kenan ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki da kenan mutaji ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki to haka suke wal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma aba ulima haka imamu al-amridi ya kawo a cikin littafin to wannan shine sai ma ne yace na bakwai as-salatu ila al-qubur sallah muna da lokaci ko a ba mu dai sallah zuwa kaburbura to a minti bayan mu a tamin da mu zuwa ya fuka ha'u saba a cikin sahabbai da muka ce a jiya duba alamul muwaqqi'in da igawul aqaw na ibn hazm mutum bakwai cikin sahabbai kun ga mun ga mutum bakwai da suka kowa yawa hadisi ko سبب من الذهب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار غير مدر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة كتب عمر بن عباس sai muka ce mutum bakwai a karatun mu na wani yau ne wallahi dai jama kuma mun ba da sanin ko yawa na lulu to amma na yau yake so inji wani ya duba mana na ba ku rafa to a ji a duba alamul muwaqqi'in sai mutum bakwai cikin sahabbai duk kowa yau fatawa Allah ba sai ku duba to mutum bakon da suka fi kowa yawan habibu arama ba sha Allah sai sai da abubakar daya biyu abu hurairah uku na na aisha hudu sai da bin sabit biyar shida Ina Ali bin Abi Talib to guda hudu daidai ne uku ba daidai bane. Eh, aga ya ci ai da yawa ko barakallahu fi. Wa zai ga mana wasu? Guda hudu daidai ne. Ko ba duwayen da suke daidan. Ko ko ya ne ko a ƙara bincikowa. Eh? Za a binciko? Sai rike. Amma da ya faɗi hudu yanzu dini a cikin wayannan bakwai. Hudu daidai ne. biyu kuma uku kuma ba daidai ba ne. In ji Allah ta'ala sun ce za a binciko sauran. Eh, sai ka yi. Na? Wato ba za a sa littafi ba. Da ce dama da ya faɗi bakon daidai ni na san me zan ce ba. To bai faɗa ya faɗi huɗu kawai. Sai za a sa littafi za ka bi wai sai ka yi. Rabu da ji mana. abinci ko zuwa zafi ne zuwa sai mu eh amma dai yaran ba ya faɗi ya faɗi ya faɗi guda hudu bibi sanar lahadi ma za a yi saukar ɗaliban da makarantar da ta wajen ruwa tsaro abdurrahman bin aufi har shekara a kina allah ne muna fata allah ya sa albarka eh awwan da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure allah madaukakin sarki ya yi mu na yawa inda ya Katin fiɗin na. Eji, yake fitar da zakatun fiɗin? A sa kalbaji? Ba ne ne wani. Ita ka'idar da injiniya sai mutum ya makara. shi ne zai yi da bayan zalla kai da ba daidai bane wallahi ya huke tambira a ba daidai bane ya kamata
قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
yau ashirin da tara ga watan jima'a da lula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya in ba a manta ba mun tsaya a suratul hashiri mun yi darasi guda ɗaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida wannan sura mai albarka ita ce sura ta hamsin da tara an ka faro ɗaya daga sama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ci cikin Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب
Allah madaukakin sarki yace wa ma aka Allahu ala rasulihi minhu duk abin da Allah madaukakin sarki ya kwarayowa manzansa daga gare su su yahudu fama aujabtum alaihi wanda ba ku kai wani hari akan sa ba min khailin da dawakai wala rikabin ko kuma raƙuma to duk abin da Allah ya jeho manzansa irin wannan walakin Allah yusallidu rusulahu ala man yasha wato na annabi ne shi kadai sai dai ku sani Allah yana wato sallaka manzansa akan wanda ya ga dama Allah yana tsora manzansa akan wanda ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai da Allah madaukakin sarki ya ware yace ganima sai da za a kasa ta idan an gwabza tsakanin musulmai da kafirai har aka zo wajen rabo annabi alaihi salatu wasallam yace wanda yake ka abun hawa za a bashi linki uku sai yana da bi kuma na dokin sa wanda yake a kasa kuma a bashi daya kaga wannan